wala abuna muka yi wasa wa rai'atu da rai'atu al-ma'aishi abubuwan da ake na rayuwa duk wata harka matar rayuwa ta iya shiga cikin rai'atu ba sai lalle gona ba wani da abbas kuma da wannan hadisin ya nuna mana farajar ambatan Allah domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadumuna al hadati allati takununa indi wa fi zikri ya ce za ku dawwama a cikin ambatan Allah a ce wanda dai yake ya dawwama musu ambatan Allah za a yi masa fatahi da yawa in zai ga fatahi da yawa ta yi in ya dawwama ya samu yanda ake so sai ya kai matsayin yana tafiya a hanyar mala'ikun su ringa zuwa suna kai da shi suna nika masa hannu ambatan Allah abu ne wanda yake madaukake zikir lillahi zarhudi ta bi zikiri fi al-qulubu tadibu wal abwab to ayi ya tabbata da abbasin Allah ta gare su sana yace ayyana wannan ne da mutanen sallallahu alaihi wasallam yana huduba ya hoje rajulin sai gashi da wani mutum ya zo ya tambayo daga gare shi ka ce wannan abu isra'ila ne wato ya ga wani mutum a tsaye maza ka sallah da ga wani mutum a tsaye ya ce ba ne kuma wannan a tsaye haka ka ce abu isra'ila ne ya yi fakanci cewa shi ya ci tsayuwa a cikin rana ba zai ba zai zauna ba ba zai shiga cikin inuwa ba ba zai magana ba zai ci azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ku umarce shi magana wani ya shiga cikin inuwa wani ya kaud ya zauna amma azumin da ya fara shi wannan ya cika Buhari ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisi ya nuna mana kenan ashe abinda danta daga abin da yake mustahabi ne ko mashru'i ne to wannan cika shi ya zama wajibi azumi mashru'i ne abu ne wanda yake mustahabi zaka ce azumin nasa da ya bakance zai iya je ya cika ya karasa amma abin da yake jaizi dan mutum ya ce ya bakance shi bai zama wajibi ba kenan a kansa dan ya bakance ya zauna zama abu ne wanda yake jaizi ya iya miƙewa sai ko ya bakance ya tasbayiwa ko ya iya zama tsayuwa a bace wanda take yake jahiza shi yasa ba kanta tana shigarwa abin da yake bashuruji ne abin da yake ake neman a aikata ba ta shigarwa jahizi to babin kiyayewa adal masa ayyuka bawa kiyaye ayyuka na alheri da yake yi ubangiji da baraka wa ta'ala yace lam ya zina الذين يحكمون الذين اوتوا الكتاب من قبلهم وعلى عليهم الامر قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يعني يزل فساتة للذين آمنوا قوئن دسكهم مني أن تخشى قلوبهم أكي زكاة ستاج صورو تاكس عند كي ذكر الله بسن داك أنبت الله a ambaci Allah a gaban mummuni amma ya zamo zuciyarsa ko gigam haka sufa ce ta mummuni ba ma da zalamin alhaki yanzu a ce bai kusata ba ga waɗanda suke mummunai a ce zukatansu ta kaskan da kai ga abin da yake ya sauka daga gaskiya a ce an karanta Qur'ani a gaban wanda yake mummuni amma zuciyarsa ko gigam haka sufa ce ko ta mummuni wannan ba sufa ce ta mummuni ba wala ya kunu kada su yadda a ce sun zamo kallafi na otul kitaba kamar jama'ar da aka ba su littattafai min kablu da can fadala alaihi bulamadu amma zamani ya tsawaita gare su suka kasa tsayawa su yi aiki da abin da littattafan nasu da aka saukar musu suka kunsa baka taskulo sun su ta dawo ta kekashe ya zama sai su karanta littafin amma ba za a ga gurbin karanta shi ba a tare da su ko sai su ji an karanta littafin ba za a ga gurbin jin karanta shi ba tare da su wa kasirun minhum fasikun da yawa daga cikin su sun kangare da yawa daga cikin su sun kangare wace kuma da baraka wata ala ce bayyana da isa ne bayyana wa a tsaye na wuri da wajen na fi gudu da ridar da وسلم رحمة وإحسان يتمثل بها وكتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما دعوها بآياتها فآتنا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا Ubangiji ya ce bayan mun aiko annabi Nuhu da annabi Ibrahim bayan su mun bibiyar a gurabinsu da wasu manzanni da yawa mun aiko wasu manzanni da yawa bayan annabi Ibrahim annabi Ibrahim kuma an aiko shi ne bayan annabi Nuhu wa qaffayna bi Isa ibn Maryam mun biyar da musu da annabi Isa dan Maryam wa ataina kul injila annabi Isa dan Maryam mun bashi injila wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'afatan mun sanya tausayi wa rahmatan da jin kai a zakatan masu bin masu da'awar bai iya ga annabi Isa nasara sun fi kowa in ba musulmi ba tausayi ga bayin Allah nasara akwai su da tausayi ga bayin Allah wannan tausayin nasu na bayin Allah shi yasa ake ganin abubuwa da yawa daga cikin su sai ta mamaki da su ba ma ba suna kan addinin gaskiya ba amma kuma a suna wasu abubuwa da yawa na tausayi a yanzu ne abin ya cuɗanya yahudawa sun sha gaban su shi yasa abin da suke ya koma yahudanci su ko yahudawa da man ba wanda ya fi kin halittar Allah kamar su sun fi kowa girman kai da ganin cewa duk abin da suka yi bayan Allah ma duk munin sa ai su ba abin da zai shafe su da yasa alaina lumiyi na sabilu duk abin da kai wanda ba bai gode ba ai ba wani abu ba mu da laifi ba mu shi yasa su ba tausayi tare da su komi sai ke kasar zuciya to rahabaniyata hakan nan kuma da san ai ibada rahabaniyanci sai a ga sun bar aure sun bar kaza sun bar kaza sun killace kansu sai ibada kawai suke suna tsara ibtada'uha wannan rahabaniyancin su suka kirkira daga kansu ba ka tabnaha alaihim ba mu ne muka ce musu su yi ba ba Allah ne yake su yi rahabaniyancin nan ba illa tiga a rirwanillahi sun fare ta ne dan neman yaddar Allah shi kenan tun da yake sun fare ta dan neman yaddar Allah sun zamo ana neman su kenan da su cika ta wannan aya hujja ce akan cewa ko da ba a rubuta ma abu ba ba a ce ka zo da shi ba amma zamo abu ne wanda yake kyakkyawa kace ka ji ka gani za ka zo da shi don neman yardar Allah to ai ana neman ka ka ci gaba da zuwa din da shi domin wannan abu ne wanda yake ya koma kan usulu asalai shi yasa ko da waɗanda suka tafkan cewa shar'u man qabla na laysa bi shar'in lana kama anan ba za su faɗi kamar wannan magana ta su ba wa akwai malamai wanda suka ce shari'ar al'ummun da suke kafin mu ba shari'a mu ce ba kamar shafi'awa haka masala kamar masaba mu da mai shar'u man qabla na shar'un lana shari'a duk al'ummar da suke gaban mu shari'a ce gare mu inda shari'a mu bata zo da shafe ta ba ya zama kuma ya tabbata to amma inda yake an samu sabanin wannan sabanin abin da yake na furuwa ba abin da yake na usulu ba kamar wannan matsala ce ta usulu shi yasa a wajen kowa shari'a ce kowa daga malamai ya da cewa shari'a ce gare mu domin irin wannan ne wanda aka ce fa bi hudayhum muqtadi in ulaka lazina hadallahu fa bi hudayhum muqtadi شرع لكم من الدين ما وصي به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى kaga ka kawo a cewa irin wannan abin da yake addinin annabi Isa ya zo da shi to mu ma ya addinin mu ya zo da shi a duk abin da yake usuli ne wannan ko matsala ce wacce take usuliya ba matsala ce ta furuwa ba shi yasa kan wani ya ce mutum ya dora wa kansa zai abu kyakkyawa abu wanda yake kyakkyawa ya ce ai wannan bai zo ba ina aka ce ma an rubuta ma a ina ne ka ga an ce ka je kai maulidi za ka ce za ka yi maulidin annabi a to maulidin annabi ai girmamawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da farin ciki da zuwansa ba abu ne mai kyau ba abu ne wanda yake mai kyau shi yasa ai ma ba magana cewa ai na kaga an rubuta ma ai an faɗa a hakkin nasara cewa ba a rubuta musu rahabaniyanci ba amma su suka dora wa kansu dan me dan neman yadda Allah akwai wanda yake yin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan neman yadda Allah ba famarawa amma a ƙarshe sai su nasaran nan da suka dora wa kansu rahabaniyancin suka kasa kula da ita hakkar ayati ya hakikanin kula da ita ga shi abu ne wanda suka dora wa kansu amma aka ce to su zama fa sun kula da shi wanda suka ji kula da shi aka yi suka a kansu aka ce me yasa haka za ku dora wa kanku abu kuma ya zama ba ku kula da shi hakikanin kula da shi ba fa sai da lazina amanu minhum wa ajrahum ubangiji ce mun bai wanda yake sun yi imani sun ci gaba da kula da abin da suka dora wa kansu mun ba su ladan su wa kasirun minhum fasun amma da yawa daga cikin nasara sun kangare daga tsarin da suke daukar wa kansu da yawa daga cikin su kuma sai ya zamo sun kangare daga tsarin da suka daukar wa kansu kaga yanzu kangare wata su ma sai da muni sun koma karkashin yahudu sai yanda yahudawa suka sarrafa su suke sarrafuwa in kaɗan ne daga cikin su ya dan ragowa hankali tare da su in an ce abu yahudawa suka ce a ba a bi su ba ko su ce a rage gaggawa wajen bin su amma wajen su sun makance gaba ɗaya sai abin da yahudawa suka ce a yi shi a suke yi shi suke yi to ubangiji da baraka wata ala ce يتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم به تعترفون فكو زمو كمر ما ترد يكي مكديا ذات كذا zare zaren ya yi karfi sai ta dawo ta ce kai wannan zaren ko ya kaɗu ya yi kuwa sai ta dawo ta tawarware shi bayan ko ya yi karfi ta koma da shi baya baya a ce kun ɗauki alkawarin da kuka yi tsakaninku da Allah ko alkawarin da kuka yi tsakaninku da mutane ya koma sai yanda kuka nufa za ku sarrafa alkawarin ku alkawarin za ku yi abu dan Allah ku dawo kuma ku ce wai ai ba ku samun damari ba ku samun damari to wannan bai dace ba kun zamo kamar matar da ta yi kadi ne kadin ta yayi kyau ta komo kuma ta warware shi baba ya ɗauka wa kansa kullum zai istighfari ko kullum zai salati ga annabi ya dawo kuma ya ce wai wannan wai bai ba ko kuma wani ita zuga shi cewa wai wannan ba daidai ba ne bai zo a addini ba ka daina bawa ya daina kaga ya zama kamar matar da ta yi kadi ta dawo ta warware kadin nata haka nan kuma alkawarin da kuka yi tsakaninku da mutane ku cika musamman alkawarin da kuka yi tsakaninku da mutane kan bin Allah ka je wajen shehi ko ka je wajen mukaddami kai alkawari a gabansa za ka bi Allah za ka yi ibadu ya lakana ma inda za ka yi ibadu bayan kai alkawarin nan kuma ka dawo ka warware a ta kuna ummatun yi arba min umma in ka ga waɗansu masu sukan wannan su ne da kuɗi ko ka ga su ne da duniya su zuga ta su je ka bari in ka ga wannan wanda suke sukan su ne da kuɗi arba min umma sun fi masu yin kuɗi ko sun fi su mulki ko sun fi su wata dama ta duniya ka bar wancan abin da kai alkawari a kai inna ma yablukumullahu bi in ka ga su waɗanda kai alkawarin a wajen su ba komai bane yau a duniya irin wannan jaraba ce ta Allah da Allah yakan jarrabu bayansa a nuna masa wanda yake madaukaki kamar kuma ba komai ne ba amma in ya san hakikanin daukaka daukaka dai bin Allah subhanahu wataala to shikenan to duk mai bin Allah yana cikin daukaka ko da a duniyan nan ba komai ne ba ko da bai da komai ko da an ka je wajensa ba ka za ka samu kwabo ba to shine dai madaukaki ka tsaya tare da shi ba ka ce za ka je wajen wani can ba daban wanda zai raba ka da bin Allah ko duk abin da zai baka da duniya wannan ba komai ba inda irin wannan Allah yana jarrabar bayi ne da shi wala yubayyana na lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi ta'tadun duk irin wannan dai abin da kuke sabani a cikin rayuwar duniya ranar alkiyama za a yi muku bayani filla filla ku gane gaskiyarsa ku gane gaskiyar abin da akan zuga ku ku bari wasu a cikin ku wawaye su yadda su bar nan ganin wani amfani na duniya to ubangiji da baraka wa ta'ala yake wa abudu rabbak ka sai ta bautar ubangiji ta yace ga kalejin har sai mutuwa ta zo ma in yake mutuwa ake ne sai mutuwa ta zo ma ka ta bautar ubangiji sai mutuwa ta zo ma amma hadisai to ko ta shi ko ba ta da hadisai وكان حق الدين إليه ما دام kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwar ibada a wajensa shine ibada da ma'abucinta ya ci gaba da zuwa da ita kullun zai zo da ita ta fi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ibada da za a yi yau gobe ba a yi ba nan dinu ana nufin ibada dinu a nan ana nufin ibada an faɗa cewa dinu ana sakin sa bisa ma'anoni da yawa ma'anoni da yawa inda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya kawo a wake daga kamus rana ana sakin lafazin dinu kan ma'anoni da yawa kama a nan da aka ce dinu ana nufin wato a ibada ana nufin ibada shehu ibrahim yake cewa ya sa ilan anni ma'anin dini fa haka ha منظومة اللجين فالدين قد يطلق للإطلاق كذاك سلطان بالانسران بالانسران دين جزاء سيرة وعادة مواظب الأمداد والإبادة وأنا كاكا والإبادة كينا ينتهي معنى الدين ذل وداء ثم قهر غلبة كذاك تدبير وملك أدربة ماسية وورق إكراه إساب الكراء من لقاه ولين الأمداد الاستغلاه كذاك توحيد وحكم جاه وقد أتى تفسيره بالحال وملة من دون ما إشكال يتك قصته من لجة القاموس إمام ناجراء الهدموس يا كما نلم بيد قد أتشرن لفظن جين كما أنا دي أنا نفين عبادة ما في سوى العبادة كان صلى الله عليه وسلم عبادة جماعة بوتنت ما يميتها باين تكل ya gabata wannan hadisin ya gabata ba shi kafin wannan ya gaba da sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya dagare shi yace Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya bace daga ibin da yake yi hizafin da yake yi da daddare na bulbulin da yake ne karatun Qur'ani ne da yake duk wani abu wanda yake yi da daddare ko ya bace daga wani abu daga cikin sa yayi wani amma wani ne bai ba ya karanta shi abin da ke tsakanin sallar asubahi da sallar azahar a rubuta masa ladansa kamar ya yi wakacin da ya sa kamar ya karanta shi da daddare muslim ya roye toshe ya karbi daga ladan rinal asi Allah ya gare shi ya ce zana sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya abdullahi haka zai wata bawa ne ya kasance da can yana tsayuwar dare ya dawo ya bari ya daina to kai kai haka a ibada da ka fara ka ci gaba da yin ta Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi an karɓo daga Aisha Allah ya dagare ta ce shi yasa masu cewa misalan annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni cewa da ibada da aka fara a ci gaba da yi amma yanzu sai a samu wasu ma in ka ce za ka yi misalan salati ga annabi ɗari uku da shi oh ai take ibada an ta haura ɗari ba a santa daga annabi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ai an aiko shi ne dan ya tausasa ga jama'a idan yi mai yawan mutane suka ce kowa zai yi kamata ai sai zama wa'ansu su gajiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake karba a ibada ya karama wadda ya ta zo daga gare shi wadda mu za mu ga kamar ba komai ce ba ai ya kai baki ɗayan abin da halitta za su karba a tsaya wasu ibada irin tajallin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu yake gani a ibada gaba ɗayan halittar Allah inda za a tara tajallin da suke gani bai kai kamar nasa ba inda za a tara tajallin da baki ɗayan annabawa da mala'iku da manyan bayi suke karba da sauran bayi gaba ɗaya ibadunsu bai kai abin da annabi yake karba a ibadarsa wadda ake ganin haka yawanta bai kai ko ina ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da ka fara ka saba yi ka ci gaba dai amma su cewa suke in ka fara din yi ka kana ketare iyaka eh kana ketare iyaka haka kawai su raba ka da ibadar da ka fara yi haka kawai don cutarwa ga bayan Allah to an karɓi daga Aisha Allah ta gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan idan na fulfulin da yake na dare suka zere masa bai samu yayi ba saboda rashin lafiya ko waninsa wata larura daban ba rashin lafiya ba sai ya rama su da rana yana rama raka goma sha biyu muslim ne ya ruwaito wannan hadisin sai ya rama su da rana to yanzu sallar jarin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya kari bisa raka goma sha biyu ko a wata ruwa raka goma sha uku wata ruwa raka goma sha ɗaya sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san wannan ba ne suka mai da sayuwar ramadan raka ashirin tun a zamanin sayyidina umar a yayi aka mai da sayuwar tarawihi sallar asham raka ashirin alhali kwanar sallallahu alaihi wasallama bai taɓa kare bisa sha biyu da wutiri ɗaya ko ko goma da wutiri ɗaya ba sai a ce su sahabban ba san tsarin sunnar annabi ba sai su wayannan su ne suka san tsarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga banna ce babba suka zo da ita ko suke zuwa da ita a cikin addini ke yasa da abin da suke faɗa a gane banna suke kawo a addini Allah ya kiyaye mu kuma insha Allah ta'ala sai sai jibe ran asabar da kamar da muka fara ran nan ne ne za mu aje wannan karatun insha Allah ta'ala Allah ya nuna mana Allah ya mana muwafaqa da barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ka mu da wata Allah ya mana duk wani abin gita na barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi ne a cikin umarni akan cewa bayi su tsaya su kiyaye bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama su kiyaye na dubba da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa ma kuma rasulu duk wani abu da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi fa ku zo ku yi riko da shi ku yi riko da shi duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi to wajibi ne akan ku ku tsaya ku yi riko da shi wa ma na haku ma anhu abin da ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hane ku daga gare shi fanta hoto ku bari ku hadu wannan ya nuna cewa ce abin da annabi bai hane ba daga gare shi to yana nan a cikin hukuncin tayo a aikata domin ba cewa kai duk abin da annabi bai yi ba to ku haɗu kan ku aikata cewa kai abin da ya zo muku da shi ku yi rufo da shi abin da kuma ya hane ku to ku hannu abin da ko bai zo muku da shi ba ko bai kuma hane ku daga gare shi ba to shi wannan yana nan bisa hukuncin cewa a iya a iya yi inda tun da dai bai hani daga gare shi ba cewa kai abin da ya hanin daga gare shi shine wajibi a ba hanin nasa shi yasa nan wa'yansu sai su ringa mummunan fahimta cewa to ai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai abu ba gaba daya zama abin kamar hukuncin haramin yake ko ko abin da lalle za a nisanta wanda wannan ba ai magana sa anan ba ba ai magana sa anan ba an yi magana kan abin da ya hali daga gare shi ne cewa wajibi a hannu to kuma yace wa ma yantiqu anil hawa manzo sallallahu alaihi wasallam baya yin furici daga san kansa baya furici dan cewa zuciyarsa ta so ya faɗi wannan abin ya faɗa in huwa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke zamo ba illa wahayi sai ko aike ne yuha da aka aiko masa da shi duk abin da annabi ya faɗa to dan Allah ya umarce shi da ya faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake hakika koyi kyakkyawa ya kasance gare ku a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam وقال تعالى بي تبارك وتعالى يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شيني دسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن كسنشي كنا سن الله تو أبو تيزا في كنورة شواكو مسو يا الله ne kuna san Allah shine ku bi ni mun manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kawai shine alamar san Allah wanda duk bai ga manzo ba to bai so Allah ba ba masoyin Allah ne ba ku ga haka yuhibbukumullah kuma Allah zai so ku Allah ya so ku wai ga tallafin zunuba ku Allah ya gafarta muku laifin ku kanku domin yi tabaraka wa ta'ala faɗa kuma a wata aya Hakika koyi kyakkyawa ya kasance gare ku a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam kuna da kyakkyawan koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da aka ce ai ga inda annabi to ku yi shi haka ko wani hali da aka ce gashi ya bi Nabi sallallahu alaihi wasallam to ko ba dan ya bijire muku sai ku dauka cewa ai ku koyi da Annabi a wannan halin masalan da aka faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan daura dutse a cikinsa saboda tsananin yunwa saboda yunwa wato wadda take matsananciya to a kai da kake masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kake kai mabiyin annabi ne dan ka tashi ba komi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ka nuna hakuri ka ka taba dauka cewa dan ba ka da matsayi ne wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani mai matsayi matsayi wajen Allah subhanahu wataala amma tare da haka yakan tashi bai da komi ashe bayarwa dan an baiwa mutum duniya ba wai yana nuna matsayinsa kenan wajen Allah ba tare duniya ko hali na duniya ba matsayi ne na bawa ba wai dan matsayi ne na bawa wajen Allah ba ita duniya ba da ita ga kowa ana ba da ita da ga mutumin kirki akan ba da ita ga mutumin banza ba wasu da yawa ma an fi ba da ita ga wanda yake na banza so da yawa ma an fi ba da ita ga wanda yake na banza hali wa hamanal ula za'amu anni bakhiltu bima yudihi karuna fir'auna mali wani yake fada wani yake cewa taimakon da za ka yi min cika shi wa amanul ula za a kokariyar masu cewa ni ba kirka bi wani rudi da muna cewa na yi rowa da abinda Allah ya bada shi ga karun to ya yi rauni karyata su ta zamo ta yi rauni idan bayar a san cewa na wuce a ce zan kokarin tara abin da Allah ya bayar ga karunu karunu wanda yake makiyin Allah amma Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya mai yawa inna karunu من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة to shi yasa dan bawa ya samu kansa bai da komai kai ya dauka dan kaskancin matsayinsa ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya duba annabi sallallahu alaihi wa sallama yanda ya zauna a duniya in Allah ya hore wa bawa ta fuska ta halal shikenan wannan ya ruko ya rika daga gare shi wannan daidai ne ba wanda zai ce masa a wannan halin bai halatta ya rika ba wal man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibad طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حادثة يوم القيامة أو تكراء حادثة يوم القيامة وكي تبارك وتعالى من كان يدل على يوم الآخرة yake kaunar Allah komawarsa ga Allah yake kaunar ranar lahira wasu suka ce wa yarju a nan ne ma'anar ya hafice wanda yake jin tsoron Allah yake jin tsoron zuwa lahira wanda shi yake jin tsoron Allah abinda zai nuna cewa shi mai tsoron Allah ne shi ne koyi da manzan Allah amma ba ka ce ba za ka koyi da annabi ba amma an magana ka ce wai kana jin tsoron Allah ba Allah kake jin tsoro ba in kana jin tsoron Allah hakikatan ka tsaya kai koyi da annabi to wa kana ta'ala mun yi tabaraka ta'ala yake ثم لا يجد فيه في مهرجا مما قريت ويسلم تسليما فلا فاك وانا يا رسول الله وربك ubangiji yayi rantsuwa da kansa la yu'minuna bayan da za a ce mutane sun zamo masu imani bayan da za a ce su ce sun yi imani hatta yuhaqqimuka sai sun yadda da hukuncin ka fi ma shajara bainahum cikin duk wani abu da zai afu tsakanin su wanda duk yake mummuni to duk wani lamarin sa ya yadda da hukuncin annaba akan wannan lamarin an ce ga da annabi a irin wannan lamarin to yadda da haka ko ga da annabi ya ce a irin wannan lamarin ya yadda da haka yayi hakan shine alama cewa shi mummuni ne amma ba an ce ga da annabi ka ce kai ga da zuciyarka ta raya ma kai ba ko ga inda wani ya tsara ma cewa kai ka ce kuma wai kana da imani a imani alamar imani shine yadda da yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hukunci yadda da yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsara lamari ya tsako wani lamari ko su malajiru da su ma da sannan kuma bayan nan kar su samu damuwa a zakatan su min magareta daga abin da kai hukunci da shi wa yusallimu su mika wuya gare shi su yadda da shi taslim cikakken mika wuya cikakken yadda wani da baraka ta ala kuma yace ya yi wani zina minu ya ku wannan shi mummuni ya ku waɗanda yake sun yi imani ya ɗai Allah ku ba Allah wa ati'ur rasula ku bi manzo kuma wa ulil amri minkum ku bi kuma ma'abota jagoranci a cikin ku duk wanda yake jagora a kowane fanni daga fannonin rayuwa ya daga cikin ku to wajibi ne ku bi shi a magana ta ilimi ku koma kan ma wanda suke malamai ku bi su magana ta tafi da lamarin jama'a ku koma kan waɗanda suke tafi da lamarin jama'a ku bi a kome dai ku bi wanda yake jagora a cikin wannan lamarin inda na za su bi shi in ya zama kuna jayayya a cikin wani abu wanda wayansu suke ganin ga yanda za a yi wasu ko suke ganin a'a ga yanda za a yi to fa rudduhu kuma da wannan lamarin da kuka yi jayayya a cikin sa ilallah zuwa ga Allah wa rasuli kuma da shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallama inda Allah ya hukunci a cikin sa to ku bi gaba ɗayan ku a bajjayayya ko yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a ciki a bi gaba ɗaya a bajjayayya zalika yadda da haka yin aiki da haka hayrun shi ya fi gare ku wa hasanu tawila shine mafi kyan karshe shine mafi kyan karshe abinda in kun yi karshen ku zai kyau amma wanda zai zamo sabani a ku ya koma gaban san wani ba tsarin Allah ba ba tsarin manzo ba sallallahu alaihi wasallam to ya bar hanyar kyakkyawan karshe. To, malamai suka ce, abin da ake nufi da wannan ku koma zuwa Qur'ani littafin Allah ku koma zuwa sunna abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata. Wani da baraka ta ala yake. Wanda shi ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam a to hakika ya bi Ubangiji. Wani da baraka ta ala kuma yake. Ya Rasulallah hakika kai lalle wallahi kana shiryar da bayin Allah zuwa ta farki wanda yake madaidaici wanda duk ya bi ka ya samu kaiwa ya samu bin ta farki wanda yake madaidaici siradillah wanda shine ta farkin Allah da zai lahu masa samawa da masu wanda baki ɗaya abin da yake sama da baki ɗaya abin da yake kasa duk mulkin sa ne halittar sa ne karkashin tafiyar wasa yake ala ila Allah ta sai mulmu to wani tabaraka wa ta'ala ce ya da ladina khalifuna an amri amrihi tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kada ku taba cewa za ku sanya a umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam gare tsakanin ku kar ku taba cewa za ku sanya shi kamar umarnin sashen ku ne ga sashe dan wani ya umarci wani ya iya bin sa in ya ga haka ya dace ya iya kin barin ya bi shi ya iya barin bin nasa in ya ga haka ya fi dacewa amma dai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya umarni to wannan wajibi ne a bi wajibi ne a bi wasu kuma suka ce a ma'anar du'a a rasuli idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran ku to ko ku dauka kamar kiran sashen ku ne ta sashi idan an yi kiran mutum ba lalle ne ya je ba amma in annabi ne ya kiran bawa to wannan wajibi ne bawa ya amsa ba shi yasa malamai suka ce ko da sallah mutum yake ko da sallah mutum yake ita ce bai halatta a yanke ta ba amma in annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran ka to wajibi ne ka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran wani daga cikin sahabbansa shi sahabin yana cikin sallah me je ba sai da ya gama sallah sai ya ce a ba ne kiran ka tun da azuba ya baka zo ba ya ce ai ya rasulullah ina sallah ne ya ce ka manta da fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ai mutum ko sallah yake idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiran sa wajibi ya amsa ya bar sallah wayansu suka ce wasu kaɗan daga malamai suka ce wannan sallah ta sa a halin da ya amsa kiran annabi ba ta bashi ba ya iya zuwa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya bashi amsa kuma in ya gama ya zo ya ƙara sa sallarsa saboda zama a hadara annabi sallallahu alaihi wasallam ai kamar zama a hadara Allah ne ai ta sallah dama an shar'anta ta ne dan bawa ya shiga hadara Allah don kana hadara annabi sallallahu alaihi wasallam ai kamar kana hadara Allah ne sallar ka bata bashi ba wasu malamai ko da yawa suka ce a sallar ta bashi domin an yi hani daga yin magana a cikin sallah sai dai amsa kiran wajibi ne kuma wannan bata sallar wajibi ne za a baka lada mai yawa akan ka bata sallar in kuma kace ya za ka bata sallar ba ka yi zunubi ka yi zunubi to wasu kuma suka ce kan ku dauka cewa addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai muku kamar addu'ar sashen ku ne ga sashi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam a ba amsawa ce yanke sashen ku dan yi wa sashi addu'a ba lalle ne zamo Allah ya ansa ba shi yasa kadi alimullahu allazina yatasalluna minkum liwaza Allah ya san wayanda za su zauna a halara annabi sallallahu alaihi wasallam amma su ringa zare jikin su daga wajen da daidai da daidai suna masu buya suna masu buya ba da sun je sun nemi izinin manzon Allah ba wanda suke mummune na hakika su ne wanda aka faɗa a ayat da take kafin wannan inna man mu'minu zina nu la rasul wa zakanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yasabu hatta yastazinu inna allazina yastazinuna ka ulaika allazina الله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فهذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم وإن إن سنا زونا أوجنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك نفهم فتاشي دم وانا أنزلي دي بجري مصوبة فتاشي كيسي سيسن زو سني بإذنك to wa'annan su ne wa'anda yake sun yi imani da Allah sun imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam falle hazar lazina yuharibuna an amrihi wanda take saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam su kiyaya su shiga taitayin su an tusibahum fitnatu abu ne a kusa fitina ta shafe su tun a nan duniya ta yi Allah ya sauka musu da azaba ta yi kuma wato fitnatun din ya zamo shirka ake nufi inda akan saki fitinatu akan shirka a Qur'ani ayan akan saki fitinatu akan azaba akan saki fitinatu akan shirka wa katlu mazza tara ta kona fitinatu to wanda yake saba wa lamarin manzo sallallahu alaihi wa sallam da gangan ya jiyaya kai ya zamo karshen karshen sa ta zamo mummuna mutum ya zabu ya samu cikawa ba bisa imani ba ba komai ko haddasa masa haka ba sai sabawa lamarin manzo sallallahu alaihi wa sallam aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta shafe su ta same su wani tabaraka wa ta'ala kuma yace ana magana da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce waskurna ku ringa tuna ma yutula abinda ake karantawa fi fi biyutukunna dakunan ku min ayatillah daga ayoyi na Allah shine Qur'ani wal hikmati da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam Imam Shafi yace duk inda aka ambaci kitabu aka kuma ambaci hikimatu to hikimatu din ana nufin sunnar manzo ne yace duk inda yake yazo haka a Qur'ani an ambaci kitabu an ambaci kuma hikimatu to hikimatun sunnar manzo take nufi to ayoyi da yake sun zo a wannan bashi suna da yawa samu hadisan hadisi na farko a wannan babi ya karbo daga Abi Hurairah Allah da gare shi ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ibn Mazala sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale ni in dai na kyale ko in bai ce lalle ku yi kaza ba to kar ku ce za ku tambaye ni kar ku ce za ku tambaye ni inna ma domin yawan tambaye tambaye shine abin da ya sabota halakar al'ummomin da suke kafin ku yawan tambaye tambaye da sassaba wasu ga annabawansu yawan sassaba wasu ga annabawansu shi ya sabota halakar su idan na ne ku daga abu ku nisance shi idan na umarce ku kuma da lamarin to ku aikata shi gwargwadon ikon ku ku zo daga gare shi gwargwadon ikon ku amma da abin da na ne ku daga gare shi wannan ku hannu gaba daya hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi hadisi na biyu an kama daga abin da jihi shi ne irbari ibn sariyata Allah ya gare shi wato yana cikin manyan sahabban annabi Allah ya gare su gaba daya ya waito hadisai saba'in da bakwai daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Buhari da Muslim sun gama aka ruwaito sha shida Buhari shi kadai ya ruwaito guda biyar Muslim kuma ya ruwaito tara to shi ba nuna sariya ta ce wafati a Madina wato shekara ta saba'in da hudu daga hijira ga yana zaune a Madina amma bayan kashe Sayyidina Usman sai ba zama Madina ya koma kauye Rabba to kuma daga baya sai ya sake dawowa Madina har Allah ya masa wafati a Madina to yadda na zala sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi gargadi mai isa matuka da zakata ta tsorata daga wannan gargadin na manzon Allah idanu suka zub da hawaye muka ce ya rasulullahi mu'jizatu muwaddi'in wannan gargadi da kake mana kamar gargadin mai ban kwana kamar cewa ba za mu sake zama mu da kai ba shi ya sa kai mana wasiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku wasiya da ku tsaya abin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ce kai ke bi da ji da bi ku ji ku bi inda amma da alaikum abdun habashi ko da bawa ne makar bukata ya zamo ya samu sarauta ko ya samu mulki a kanku to ku ji ku bi annahu man yashmi inna ku lamarin da sha'anin man ya ishmi dukkan wanda ya tsawon rai a cikin ku ra'i ila da sannan zai ga sassafawa mai yawa zai ga lamarin mutane ya rarra ya rarraba da yawa wannan su shiga inda za a yi wannan su shiga inda za a yi alaikum bisunni amma na umarce ku duk abin da kuka gani ga mafita abin da zai bakko bisa shari'a ku yi riko ku tsaya ku yi riko da sunnata koyaushe ku tsaya ku yi riko da sunnata da sunnar halifofi wanda suka shiryayyo masu shiryar da bayi suwa da yaji ku yi riko a kanta ku yi cizo a kanta din jizi da haƙoranku da wajizin yadda zai zo wasu sun fassara da cewa fika ake nufi wasu kuma suka ce a haƙoran gaba wasu kuma suka ce ma turmi ake nufi turmi a cikin haƙorin waliya ku na hane ku daga lamura wanda suke fararo lamuran da yake ba su da madogara a addini aka fara da su don bin son zuciya inda ku da ya domin dukkan wani abu wanda yake an fara da shi bai da madogara bata bata ne hawa ya wuce Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin haka nan Tirmidhi ya rawaito shi kala hadisu hasan yace hadisi ne wanda yake kyakkyawa ingantacce hadisi ne kyakkyawa ingantacce wajibi abin da ake kira da wajizu kuma wannan hadisin wato yana koyar da mu abubuwa da yawa abubuwan da hadisin nan yake koyarwa suna da yawa in an tsaya bin su sai ya zamo mazaunin ya yi tsawo misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a yi riko da sunnarsa a yi riko da sunnar halifofinsa to a yanzu akwai wasu mutane da suka bayyana wanda dan da a wasu ma cewa wai su masu tsananin riko ne da sunna annabi har raina halifofin manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam suke ganin kamar cewa su sun fi halifofin nan na annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu koyi da su a kamar su sun fi halifofin nan ma fahimtar menene addini sun fi halifofin nan ma fahimtar me annabin sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi dan sai a ce yanzu mutum yana buɗe baki ya ce wai ka ɗau ka ce za ka ambaci Allah ma da kowane irin ambato fiye da dari ai ya fita daga tsarin annabi ai ya fita daga tsarin annabi ai ba daidai ba ai bata ne duk wannan ai bata ne to ga shi an- ya zo a hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallar da yake da daddare sallar da wasu malamai da yawa ma suka ce shi a hakkinsa wajiba ce saboda ayar qur'ani wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ka tsaya kai tsayuwa ka karanta qur'ani wannan ƙari ne aka faranta ma kai banda sauran al'ummarka sauran al'ummarka sai haka yana da kyau amma ba cewa aka yi wajibi ne a kansu ba amma kai wajibi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallolin da yake da daddare aka ce bai kari ba kan raka'a goma sha ɗaya a wata ruwaya wata ruwaya aka ce bai kari ba bisa raka'a goma sha uku ko a watan ramadan ko a wani ramadan amma zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shaida cewa gaskiya ce ke fitowa daga bakinsa ya ba shaida kuma cewa bai taba shi haduwa wata hanya ba ya zamo shaidan ya bi wannan hanya duk hanyar da ya bi to shi kenan ya haramta bin daga shaidan shine a zamanin sa yace bai yi wanda ake a ramadan wato tarawih sallah asham ta koma raka 23 to shi bai san yadda annabin yake ba ko ko a sai a ce wannan kenan ya bata dan an ji masana muka yi ah, muka yi salati dari biyu ko dari uku ko wanda wasu suke cewa ai akalla qallul ikisari karancin yawaitawa daga salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun tsakanin yini da dare kai dari uku da hamsin ya zama kai dari uku da hamsin wasu suka ce ma sai kai dari bakwai wannan sai a ce ai shi kenan mun fita daga tsarin annabi to tun daga zamanin su sayyidina Umar wanda yake ya zartar da wannan a gaban sahabbai sanin sahabban nan duk suna nan wanda ba su a cikin kaɗan ne kaɗan ne a sannan a ashiratul mubashsharuna bil jannati la'alla wanda babu kawai sayyidina Abubakar amma duk sauran suna nan ba wani a cikin su wanda yace ai abin nan da kai ba daidai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba raka goma sha ɗaya kawai yake ba ko raka goma sha uku kai wata bid'a ce zaka kawo mana kace sai ashirin da uku irin wata bid'a ce ba wanda ya faɗa a cikin su amma yanzu haka kawai wani ya zo ya ce wai ai shi ya fahimci addini duk abin da ake ba a sani ba sai an bi shi a fahimtar sa dan kawai kokarin a ringa sukan jama'a da kirki da suka gabata irin wannan ba karamar banna ba ce a cikin addini ba karamar banna ba ce a cikin addini mutum garin ya felege ya zo ya halaka gaba daya ya zargi ko ya soki waɗanda Allah ya yi musu shaida ya zargi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida cewa su ne nasa su ne za a bi su a wajen da'awa kuma yana da'awa cewa wai shi ayi yana kokarin wai ya gane da mutane addini ne ya gane da mutane addini ko ya gane da mutane san zuciyarsa to Allah kiyaye mu to annawajizu nawajizu ana fadarsa da zarar wanda yake mai da ya bu fika fika fikoki wasu ko suka ce haƙorin gaba haƙorin gaba ke kira na wajizu to alhamdulillah alhamdulillah rake hadisi na uku a wannan babin saboda ga dai hurera Allah ta gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai ko wanda yake sai ko wanda baya son shiga aljanna aka ce waye ko zai ki shiga aljanna ya rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya ya bi ni to shi kan zai shiga aljanna wanda ya saba min kuwa to shi ne